إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram yau muna talata 23 ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 28 ga wata na shidda shekara 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na 71 cikin littayin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz kamar da cikin tsarinmu ke na talata muna tsaye da tafsiri maimakon tafsiri sai mu yi alwaji da muka saba yi ranar talata kenan yau darasinmu ne na 71 cikin alwaji hadisin da muna cikin fadala ne ta azumi ko romo abinda ake samu sakamakon azumi mun yi ruwaya ta wadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa dukkan ibada ana dangana ma dan adam kuma ana sanin ladanta ladan ibada kaza amma azumi Allah subhanahu wata'ala ya keɓance ma kanshi sanin irin lada ko sakamako da ya tattali ga mai azumi shi kadai ya keɓance ma kanshi sanin irin lada da zai ba mai azumi kurin sai kaji shi ta ruwa da annon salasalam ke cewa kindan haka mai azumi yana da farin ciki biyu farin ciki na farko lokacin da ya sha ruwa zai ji daɗi kuma haka babban ciki babban farin ciki lokacin da ya gama da ubangiji ya ga irin sakamako da aka bashi na azumi allah kaɗai ya san girman ladan kaɗai ko ta da mala'iku bai ga musu ba shi kaɗai san kayan shi kenan sai ruwa da zamu ida a wannan babi na fadala wa an sahal bin sa'ad أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وأن الرواية إمام البخاري يروتها كمسلم صار ديما المحدث salibin sa'ad ke ba da labari yana cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata kofa ta musamman wadda ana yuqalu lahu ar-rayyan ana mata suna ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyamah kofa ce ta musamman ta yan azumi masu azumi kadai aka kebance da shiga wannan kofa la yadkhulu minhu ahadun ghayrun ba mai shiga wannan kofa sai masu azumi yuqalu lahu za yuqaza a ce aina sa'imun za a ci giya ina masu azumi ina masu azumi fa yaqumun masu azumi za su tashi la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba mai shiga wannan kofa an basu ba fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad idan suna shiga za a riye wannan kofa ba mai shiga sai su sai wujubu siyam ramadan bi ru'yatil hilal maganar wajibcin azumtar wata na ramadan in aka ga jinjirin wata na ramadan kina ya zama wajibi a azumci wannan wata na ramadan daga an ga jinjirin wata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وانا رواية إمام البخاري يروي حكى مسلم حكى إمام النسائي abu hura ki bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mulu ru'yati ku yi azumi idan an ga wata saboda ganin wata kurin ya ce ba ya ce bai zara aitu mu bayan kun gani a li ru'ya kurin dan ganin wata haka wa aftiru li ru'yati haka kuma ku sha ku ci saboda ganin wata kenan ɗaukar azumi da ajiye azumi kowane an dangana abun zuwa kurin ga ganin wata ya ce fainukun mai alaikum in aka sa muku hijabi ba ku gani ba aka lullube shi to a nan ya ce fa'uddu talasin sai ku lissafa wata talatin ya a cika talatin daidai kenan ƙarshen wata kenan wannan ya kawo ruwaya ta maganar kenan ana azumi dalil ya zama wajibi dalilin ganin jinjirin wata kurin a gan shi kurin ba ya kai ba tunan ƙarƙashin wannan babi sai ke cewa bima ya tabbatu shahar da menene wata na azumi ke tabbata ya zama wata ya tsaya a wani dalilai ne za a ce wata ya tabbata ya ce ya sabutu shaharu ramadan bi ru'yatul hilal walau min wahidin adad wata na ramadan iya tabbatuwa da ganin jinjirin wata ko da mutum guda ne adali an san shi ba san shi ba da wani karya wani mugun abu mutum cikakken mutum musulmi kenan in dai ɗaya gani shi kenan imma ganin mutum guda adali au ikimal iddati sha'aban 30 yawman ko a lissawa kwanakin sha'aban ya cika 30 daidai in yi 30 nan ba buƙatar dibawa ko wani ya gani kodin washe gari azumi zai kan wannan magana meye madogara kamar da dama tsarin littafin yake ko ma meye zai kama dogara kan abin da ya hudu ya ce an ibn umar qal tara an nasu hilal fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fasama wa amara an-nas bi siyami wannan ruwaya yake cewa duk da imam abu daud ya rutu haka cikin ruwan galil abinda yake cewa abdullahi bin umar ya ce tara an nasu hilal mutane an rinka diba jinjirin wata ana hangen jinjirin wata kinan kowa iya nema gan shi wani ya wakana a madina ya ce kinan ba a gani ana ta neman gani ya ce ni ibn umar shi da kanshi ya ce fa khabartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu na ba manzo na labari ni na ganshi annabi bai gani ba duk sa ba su gani ba to ibn umar shi ya gani ba manzo Allah labari cewa ni na ga wannan jinjirin wata na ga wata anan fasama annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin wannan kuma wa amara nasu bi siyamihi ya umarci sauran mutane su yi wannan azumi kaga nan an gani a garin aurur amma ba an nema ba a gani ba shi ya gani kuma ba da labari shi guda annabi ya azumi kuma ya ba da umarni a yi wannan azumi wannan shi ne masa'alar kenan tabbatar ganin wata inda an gani ko da mutum guda ne ya tabbata duk da magana ce nan ta ɗauka akwai mas'ala da za mu zo ta ajewa ta sallah ya ce fa'in lam yura hilalu da gaimin auna hauhi idan wa an nemi wata ba a gani ba saboda gilgije ko wani abu daban dai a timu iddata sha'aban salasi na yawman sai a cika ƙididdigal sha'aban kwana talatin wannan kuma mai dalili ya ce li hadisi abi horarata a sabit dalilin hadisi da makaranta na abu horera hadisi da makaranta hadisi na biyu da makaranta na sumu da rotu a fito da lero teku wannan hadisi da makaranta na abu horera fa'in gumi alaikum fa'udu talasina kenan wannan shi ne hujja kenan in aka ilga ba gani ba talatin ba ɗaya sai a cika talatin kudin shi kenan wannan shi ne da wannan kenan jinjirin wata yake tabbata na ɗaukan azumi ita wa amma shawwal amma watan azumi na na sallah fala yusbut dukhuluhu illa bi shahadat ithnain shi in na sallah ne ba a aiki da shaida ta mutum guda sai akalla shaida ta mutum biyu in na sallah ne wannan kuma ga dalilai da zai kawo na haka an abdurrahman bin zaid bin khattab أنه خطر في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان fasumu aftiru wannan ruwaya ta abdurrahman bin zaid bin khattab yake cewa kamar yadda ya kasance ya yi hudu ba a wata rana ranar shakka gina dubin hari yake ce mutane ala bayan kalmata da jan hankali ya ce inni jalasu a sahabar rasulun salama ni na zamna da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu altubu na tambaye su kuma inna muhaddathuni su wannan sabon sun ban labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya hudi ya ce su mu luriyati ku yi azumi saboda ganin wata wa aftiru li ruyati kuma ku sha saboda ganin wata wa ansiku laha kuma ku yi yanka mana ku yi layya saboda ganin wata shi na magana nasar fa'in gumma alaikum idan aka riye muku gilgije da hadirin mana watan ba gan shi ba a 29 fa'atin mu salasi na yau ku cika kwana 30 fa'in shahida shahida ne kamar kenan idan masu shaidawa guda biyu nan lafazi ya ka musulman musulmi tunda wata ruwaya ba musulman din can da musa adalin da ma idan masu shaidawa guda musulmi sun shaida fasumu wa aftiru ku yi azumi kuma ku ci dalilin shaidawa ta mutum biyu za mu ga anan ya ambaci fasumu wa aftiru doka da sha da aljewa kuma can ya ambaci maganar inda shawar ne ya bukata shaida biyu nan kenan banda na banda na doka nan ya kawo kuma azumin da sha الرواية تبيو وأنا أمير مكة الحارث بن حاتم قال أحدنا أحد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤية, لرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما abin da ke wannan ruwaya ta amir makka alharis bin hatim yake cewa manzana sallallahu alaihi ya mana alƙawli kamar ya bar mu akan umarni da na mu yi ibadanmu ta yanka dalilin gani fa'illam na rahu idan ba mu ga watan ba wa shahida shahida adal masu shaida guda biyu suka shaida na saka na bisa ta za mu yi ibadarmu ta yankan ne dalilin shaidar waɗannan guda biyu tunan magana dai ta bambanta azumi ɗauka da sallah ita ce ke so baka magana ya kama ruwa ya biyu ya ce faƙauluhu fa'in shaida shahidani musulmani fasumu aftiru da ya ce in masu shaidawa guda biyu sun shaida musulmi ku yi azumi ku ajiye cikin hadisan abdurrahman bin zaid wa ƙauluhu fa'in lamnarahu wa shaida shahida adal na saka na bisharati ma da maganar ta biyu ta cewa idan ba mu gan shi ba masu shaida biyu suka yi shaida za mu yanka za mu yi ibadarmu da shaidawa ta mutum biyu na hadisin haris ya dullani bi mafuhimi ma wannan hadisan guda biyu suna shiryar da mutane abinda za a fahimta a cikinsu ala adamu jawazi shahadat rajulun wa'idin fi siyam wal iftar kenan duk ɗaya ne zaka kenan ko ina shaidu biyu aka ce a azumin da sha yace to amma anan fa kharaja siyama bi dalil abinda ya sa aka hudda na ɗaukar azumi ya saboda ɗaukar azumi mun ware shi saboda akwai dalili ƙarar da ya zo a nan salama ya yi aiki da ganin mutum guda shi ne kuran kin sai a ware magana ta ɗauka wani annabi ya tabbatar a aikace na mutum guda amma na azumi na ɗauka ba a samu na ajewa shi ne ba a samu ba daban magana ta zo wanda ya ware na cewa mutum guda zai yi shi ne kuma magana da ya kawo cewa kuma jamhur mahiyawa akan haka suke duk da cewa irinsu ibn hazam suna ga suna ga cewa duk ɗaya ne allahu ala nan ya ce kenan fakar da siyamu bi dalilin wa baƙin iftar haisu la dalilin ala jawazi bi shada kenan don haka kenan an samu azumi na ɗauka annabi sallallahu alaihi ya aiki da ganin mutum guda kuma amma na sallah ba samu ba kenan sai a tsaya a jigon magana in na ganin wata ana shaida mutum biyu amma in na ɗaukar azumi ne an samu mutum guda annabi ya aiki da shaida mutum guda amma na sallah mu samu ba ya mu tsaya kenan a jigon magana ta cewa sai mutum biyu in sun shaida sun ga wata za mu ajiye mai sallah wannan na cikin tufatul ahwazin da ya kawo magana juz'i na uku safa 373 374 sai tambiye ce wata fadakarwa ƙarƙashin wannan magana ta ganin wata ya ce umarra alhilalu a umarra alhilala wahadahu fala ya sumu hatta ya sumun nasu yanzu ne nan magana ce muke ta da menene watan zai tabbata a ga wata ya tsaya shi ne kawancin maganganu na ɗoka an samu mutum guda ya shaida manzala yana gari an nema ba a gani ba ibn umar ya gani ya hudu an yi aiki shikenan shine na ɗoka azumi amma ya kama maganar cewa idan na ajiye wanda sallah ne wani ana bukata mutum biyu dalilin wannan ruwayoyi biyu da ya kawo na nan sallar salama ya yi maganar shaida ta ganin wata shaida ta mutum biyu to tun da an samu a na ɗoka ya tabbata ya ba ake da mutum guda a nan za mu ɗoka in ɗoka ne za mu ake da mutum guda in ajewa ne sai na shaida ta mutum biyu yanzu kuma maganar da yake ma a nan mutum guda ya ga wata ya hori aka kiya irin misali na yanzu an kwaɗi misali ba da zai ba bale ma je a hudu misali ka ga wata amma duk gari ba wanda ko ka hudu ka je ka gaya shugaba ce bai amince ba da kai wannan ne zai kama ka matsala malamai kan magana a nan sai yake ce maka wa mara alhilala wahada wanda ya ga wata shi daya ya ce fala su ba ya azumi ba hatta su na sai mutane ya garin kowa ya azumi tare sai an dauka tare wannan masala magabata suna da masaba uku akwai masu ganin kamar imamu shafi aka yin sibin hazam fatarwa ta ahmad cewa shi zai azumi in gani ne ɗauka azumin zai ɗauka in ajiya ce zai aji bai aiki in dai shi ya gani aiki ko zai aiki da ganin shi haka su suka tsaya kan tun da shi ya gani wasu na gace a shi ɗan azumi ne kamar imam malik da sauransu su abu hanifa fatarwa ta ahmad cewa don musa abu ne mu gabata ta yi magana a kashin samu ta ka abin suna ga cewa an azumi ne zai azumi amma ajewa ba zai aje ba zai aje sai kowa aje in ajewa ce kamar magana ta malakawa kenan da hanafawa da wata ruwa ta imam ahmad sai magana ta uku magana uku ce masu ganin cewa bai aiki da ganin shi kwata-kwata zai aiki da ganin jama'a wanda aka tabbatar a gari da shi aiki aiki kawai da kowa da shi zai aiki shi bai aiki da nashi azumi abu ne na kowa da kowa ba wannan na mutum guda ba za a aiki da kowa da kowa wanda wannan mazaba ta uku ta ce shek islam bin taimiya ya ba ta karhi ya tabbatar da ita ya rinjayar da ita dalilin ga ruwayoyin abin da zai dogara kansu maganar da yasa suke maganar cewa mutum zai aije na shi ya aiki da gani na jama'a ga ruwaya ya ce فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وأن الرواية إمام الترمذي حق ابن ماجه سنزو الرواية cikin tafsirin wannan ruwaya na ƙarƙashin turmuzi ne ke cewa inna ma ma'ana hada ma'anan wannan hadisi annan samu wal fitar ma'al jama'a wa izamin nasu kenan azumi ta sallah ba abin na mutum guda ba tare ake da jama'a da kowa da kowa baka wale kai daya alƙashin wannan magana shine ruwa ta bai haƙi aisha radiyallahu anha suna arfa sai masaru ya shigo shi bai azumi suna azumi ta ce a bashi ruwa sha sai take kamar shi dalilin da bai azumi a azumin arfa ya ce saboda shi iya ga yau ne a lissayin shi yau ne goma ga wata a lissayin shi amma ba shi kuma yau ake arfa sai aisha ta kama shi wannan hadisi ta ce kai ba da naka ba aiki ta kama shi an har yawon inharar nasu wal'adda duka ta kayar magana ta kawai ruwa yadda ake kowa da kowa yake shi ne ba na kai ba ta kama shi wannan ruwa ta dogara da ita kan cewa ba aiki da ganin kai daya da hujjar kai daya abin na jama'a tare ake tafiya da tare kenan za ka ajiye naka kai aiki da jama'a kuma ana takaice wannan shine ruwaya kuma nan ganin mas'alar sabanin cikin al'umma da musulunci yana bada muhimmanci gaba da komi kan tahiyar al'umma wuri guda rashin warewa kowa ce daban yana shi bayan haka kama albani cikin sirra tahiyya ya kawo na magana ta wannan mas'ala ta mutum gari guda sai kalkashin wannan ya kawo mas'aloli wanda na mas'ala digici da ake shi a yau na maganar ganin wata ba ma na maganar mutum guda ba na maganar wani misali yau za a ga wata a ƙasa guda sai wasu su ce su suna aiki da garin ƙasa kaza misali da ake da misali kana nijar ka aiki da garin saudiya wani iya saudiya ma ya ce sai aiko nijar an hanci an gauta a nijar ta kai ɗauki azumi ya ce asali asali jigon magana in aka ga wata in aina ga wata a shari'a kamata ya kowa da ke azumi ce saboda an yi zama rabitar alam islami na malamai duniya an zamana ƙasashe na musulmi bale suka cikin wasu babu inda ya kamata a samu bambancin azumi na kwanan guda tsakanin su kenan duk inda aka ce an ga wata a ƙa'ida in za a samu haɗin kan al'umma ko yana da ke azumi wannan muna magana na ƙasa da ƙasa haka ya kamata ko ina inda an ga wata ba wani magana saudiya gata daban qatar daban dubai daban nijar daban nijar daban kamata a tashi guda in a da su a da suna da mushkila ta abin sanin sadarwa a ina aka ɗauki albada ba labari ba labari saboda akwai magana da ake kawo ta ibn abbas hadisin kurayb wani gulam daga cikin gulam cikin ibn abbas ya isko su a madina ne iya wasu da su a ran nan suna 29 a ganin kurai a ganin sham da ya zo a can an ga wata a lissafi ranar 30 ne ibn abbas ya ce to mu ko mu ga wata ko mu cika ko mu azumi gobe haka annabi bai umarni to shi ne albani cika ta wannan ta wannan magana ibn abbas kama anan ne kuna aiki da kaman aiki da ganin yanda jama'a ku take ibn abbas a garin madina ke su lissafi daban ne baiwa ɗaukar nashi daban ya aiki da ganin shi shi daya sauran gari suna aiki da ganin da ganin su shi ne anan yace zai ci gaba da azumi da haka aka ce tare da jama'a magana kenan haka albani ka magana ba mu matsala kanta yace kuma wasu na kawo magana hujjar cewa da kullu baladin ruwati haka kace da kullu baladin ruwati ko wani gari ya aiki da ganin shi wannan magana ta ibn abbas in ka ce kai aiki da ita ba ana aiki da kasa bane ba yanzu kai misali za a Niger sai ya zama to sallar mana daban da magaran daban tawa daban difa daban in za ka aiki da kalmar takawadi da wancan zamanin kasa guda duka duka daula guda ce ta musulmi a lokacin nan kenan ba an ka ce aiki da kowane gari ko aiki gari ya saba ma ka'ida ma cewa kowane gari ya aiki da ganin shi ya ce wannan ka'ida hadidin da aka ga wata kuma hujjar annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta ruwa cikin sunan abi dawud cikin sunan ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallama an ga wata a wani gari ibnu san garin a wasu fatake ne kamar da ruwa ta ibn maja hadisi umar bin anas ibn umar umar abin da yake ba da bada abin da kashi labarin suna cewa abin da ya wakana a garin madina an tashi da azumi na talatin wanda wani cikin malamin malami ya ce wannan shine hujja cewa ma inda an samu annabi sallallahu alaihi azumi talatin a ran ne talatin duk kuma yau talatin ba da su maki a ran ne ne da annabi zai talatin kima tabbata ba shi ma ba ya garore da ran nan annabi zai talatu kina shi ma ba da yake kiran nan aka samu nasi karar ya tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci azumi 30 a wannan rana ne to shi ma yau kana an ɗauko azumi ran talatin ga za a azumi talatin a ranar kurin la'asar ta yi wata ruwa ta ibn maja ta ji a rakabin akhirin nahar sai ga wasu fatake sun zo ƙarshen wuni can an ce ba la'asar sun tashi da azumin talatin sai ta rasu lai mutum a daren jiya mun ga wata a gari kaza kai da aka ga wata a wani gari aka kuma ana yi garin ana waya har aka zo marace aka zo madina ka san wurin nesa ne amma zan Allah ya bai ce ba to yanzu tun da shi waje mu cika tun da mu fara mu cika ko inda zaka huta ibnu abbas ya ce su ba sake daga wani gari annabi ce bai ya cika ma har azumin hal hal azar tayi amma sai ta yi a yi shela kowa daga mutane kowa sharuwa kowa sharuwa kuma gobe mu je mu idi kaga wannan ya tabbatar ma magana ba magana gari ko magana wane ne in dai an gani ka'ida haka ya kamata karkashin wannan shine albani cikin zaman mun cewa haka ka'ida ta kamata to amma yace a yau rashin haɗin kan al'umma musulmi kahin mu zo wannan etafcin matakin a yi aiki da gudan yanzu masalama a yau a ƙasar ku ba a yi ba azumi da ganin wata ƙasa kai ɗaya kawa ne ka yi aiki da wancan ganin shi ne ce to yanzu a wannan halin kayan allah kawo rauda aikin ƙa'ida ama ta azumin ku da kuke yarda kowa ke yi sai mu dangana mu yi aiki da ganin ƙasanmu ƙasanmu ya fi ƙasanmu tun da ba za mu ware mun ba in yau ake sallah a nan a nijar za mu yi a nijar yau ake ɗauka za mu ɗauka a nijar amma ba dan bawai wannan dan waccan masalar sai mu yi mata sumuna da kowa ke yi jama'a jama'a ku shine ka'idar ta rashin sabawa da jama'a ka shi ne kawo magana amma inda za a samu azumi guda ne ko ina ba bambanci to amma abin a yau gaskiya abin mai wahala an san tare hatta kan larabawa za ka saudiya ganin ta daban dubai daban balle maganin nijar ko masar haka ake tahiya kenan kayan allah ka wannan kenan in dai an ce an kwata misali yau inda kake kurin kayan azumi baka da matsala kuma yan wa shubha da mutane suke kawa wanda kullum idan ka aje shara ya kai ka wahala cewa ne na gani zuba zuba abin da aka kwana bana da suna shubahal cewa wata haka suke ta haka kama littafinsu littafinsu na al'ada in aka ga baiwa 29 in ba ga wata ba kinan ra talatin ka tsaya hari ya ce tsaya an ga wata ya bayyana haisha cikon talatin ne to su suka ki ɗaukar azumin da aka ce an ga wata radda muke ɗaya ga wata ake ɗaya ga wata kowa da kowa a lissafinsu su a ran nan a yan nan ganin 29 ne ba ɗaya na lissafinsu sai ga wata ramke ke ƙato hasar da isha duk suka shiga rudu kuma duk abin da aka ajiye na karkara na al'ada na gargajiya ya shahi ya yanzu ya rushe kuma yanzu an shiga rudu kuma yanzu yanzu kuma da mi za dogara ba mu dogara kuna shi rudu kuna an kawo sun sha azumi kullum cikin azumi sun kawo magana da wata al'ada to al'ada ta warware yanzu sun kiya sun ce ba haka bane ba sun ki dauka azumi kuma ran 20 suna da 29 ga wata muna ɗaya ga wata kai ga wata ƙato ya tsaya har aka isha wata yana kaga yanzu ka shiga rudu baka da mota to haka kenan amma inda ka ake da ka'ida an ga wata ka dauka mun ce wa ko da mutumin ƙarya yake ko ƙarya yake ka dauka baka da yajin Allah kai ko ƙarya yake mutumin da ya hudu ya ce ga wata kai aka shi aka hudu aka yarda aka ce an ga wata kai ko ƙarya yake Allah bai kama ka kuma ka huta da rudu amma wannan ka yaki da karan kanka sai akwai matsala Allah tamkin kinan shine nan maganar tambayin da yake cewa ke yi wa mara alhilal wa hadahu fala yasum hatta yasumun nas wanda ya ga shi ɗaya ganci nan watan kai azumi sai kowa yayi wala fitur hatta fitur nas hatta yafuturu idan sha ne kai sha sai sha hujja فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والعدها يوم تضحون يتوانا رواية annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin ku ranar da kuke azumi azumi ranar da kuke azumi gidan kowa da kowa yake wal fitr yawma tuftirun haka sha shan azumi ranar da kowa yake sha wal adha yawma tudahun ita malayya da jama'a suke kai gurin ka huta yace famin al-khata siyamu ba'd an-nas ma'a dawlat mujawira wa fitruhum ma'aha daga cikin kurakurai da yake wakana wasu su yi azumi tare da wata ƙasa wadda suke iyaka ɗaya wata wannan ƙasa kuma wasu su yi tare da wata mu sha mu aije mu ɗoka tare da wata ƙasa ba tamu mukhalifin bi dalika ahli diyarihim wa biladihim su saba ma yan garinsu yan gidajensu da garinsu yace li'anna al jama'ata haqqun wa sawab domin musulunci ya ba da muhimmanci kan haduwar kan al'umma haka nan zama cikin jama'a shine gaskiya shine daidai wal furqatu zaygun wa azab kuma rabuwa rabuwa karkata ce kuma azaba ce wa karkala Allah ta'ala wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah mai girma da buwa ya ce ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kakkuran raba shi nan muhimmancin kenan rashin rabuwa kai kaka ware alaman yaji alaman yajib alaman yajib mana alaman yajib akan waye azumi zama wajibi kuma zaman kana magana azumi mun kana magana zama an ga wata to shi azumin waye ya zama dole ya azumi ajma al ulama mana waye dole shine ya wajaba kenan ajma al ulama wa ala annahu yajibu sawma ala al muslim al aqil al baligh as-sahih al muqim wa yajibu an takuna al mar'atu tahiratan min al hayd wan nifas yace malamai sun yi ijma'i ba sabani kan wajibi azumi iya zama wajibi akan musulmi mai hankali kuma balagagge lahiyayye wanda yake zaman gida kuma wajibi in mace ce ta zamanto cikin tsarki na haila da nufasi kenan ba ta haila ba ta nufasi wa'annan mai wanda yake cikin kwandisonkin shi ne azumi wajibi kan shi musulmi mai hankali baligi lahiyayye mazaunin gida wannan shi zama wajibi kan shi kenan ban da kahuri bai cikin magana kahurce shi ya bata komi amma ya ba zumi ba ne ba hankali makwaci bai haushi ba baligi balagege yaro kenan bai zama wajibi kan shi ba amma na iya yi mai lahiya kenan mara lahiya bai zama wajibi a gaba zai yi amma an zuba wajibi ne ba haka mazaunin gida wanda ke balaguro iya iya ajiyewa ko kuma mace ce ta zamanto ba ta cikin tsarki kai ba ta cikin haila ko nufas to wannan abin da ya jiro zai kama kama dogara kansu ya ce amma adam wujubihi ala ghairil aqil albalig da yasa da yace maka azumi sai wanda yake mai hankali baligi yace hujjar cewa azumi bai wajaba ba sai kan mai bai wajaba akan mara hankali ba ko kan wanda bai balaga ba fali qauli sallallahu alaihi wasallam fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa da ibnu majah ruwa haka imam tirmizi yace rufi alqalamu an thalatha an almajnun hatta yafiq wa an an-na'im hatta yastayqiz wa an as-sabi hatta yahtalim yace saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam an doki alqalami bus cikin laihi ko doka ko jibci mahaukaci sai ka hankali an majnun wa tafiq mahaukaci sai ka hankali wa annan na'im hashtag mai barci sai ya warka da abin da cikin mulki ba a same a same zini ko kaza da a cikin mulki wa annan sabi hatta talima karamin yaro bai cikin laihi bai cikin wajibici bai cikin doka sai ya ya balaga wannan shine kenan mahaukaci da ya ce maka da magana baligi duka shine sharaɗin magana ta da hankali da balaga da wani hujjojin da ya ambata a sama su ne ka maka a cikin wannan ruwaya ya ce wa yustahabu li wali sabi an yi amurahu bi siyam mata a taƙahu li ya tamarra na alai ya kitada bi fi'il sahabata radiyallahu anhu bi sibiyanin ya ce an so ga waliyin yaro ɗanka ne wanda ke kula da shi kamar umarnin yin azumi in dai zai iya saboda ya saba litimaron alai don ya saba ka hanyar balaga don koyi da aikin sahabbai yana suke ma yaransu kanana kamar da ya kawo ruwaya ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto musulmi ya roto ya ce an rubai binti mu'awwad qalat أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونسوم سبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهم فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار rubai bint mu'awid take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika yayi aike gadata ashura ya sa ayi shela wayuwar garin ashura na me yau kana bai labari sai garin Allah wa ya cika yau ashura ce an ga wata kenan alisan da aka yi yau ne ashura shi da sai ba bane bane ba da gaugawa ya sa dan kasan kayan ramadan ashura ita ce azumin da farilla da farilla ce to gani ba samu labari ba alisayin an tashi ba azumi amma a shirya gari a shi azumi na shura yasa duka aka aika ruwa ungoyika a ya gaya mutane ya ce man asiba muftiran faratuwa baki ya taumi duk wanda ya waye gari ma iya azumi ya cika sauran wunin kuma na asiba sa imin faratuwa kuma wanda dama ya san da azumi ya fara ya cika da azumi shi wannan shine madogara ta rigima da ake mutumin da aka ga wata na ramadan bai labarin irin da nake a yanzu ya dare yayi ba kamar ko baka ji a radio ba ya ka tashi garin Allah waye kullum aka ce ma tsamo tsamo ashe yau azumi yau ana cikin Ramadan in ma ka karya ko ba karya ba alƙashin wannan da dama cikin malamai ke ga cewa kullum zaka ci gaba da azumi yanzu yanzu kai azumi fara ba cewa riko baki ne ko cewa azumi ba don bakon da niyya ba wanda ake maganar cewa umarnin ibita siyam fa siyam lahu umarnin ibita siyam tabbata binan na na magana wanda bai kulle niyya ba maganar wanda ya sani azumi yau an azumi yake kwana da ne shi a tabi azumi amma ai kai baka labari ne la yukallifu Allah nafsan illa wusaha baka labari ne an ga watan ya za a ce kuma ka azumi a ran nan na karkashin wannan magana dama cikin malamai suna ga cewa azumin karen nan in ka ji labarin kurin ganin wata a ran nan ganin allah waye kurin za ka ci gaba da azumi a lokacin nan kuma azumin ka yayi ba magana rikon baki ko ramuwa kan wannan magana ce na gata a halabi da suleiman hilali cikin saumin nabi na ga sun kawo magana ta albani don malamai abin da gaskiya gaskiya magana ta cikin sauran munan albani ya tabbatar da wannan magana ta azumi yayi tunda baka da labari ne na wata gane kan magana ƙarshen wannan ne kuma yanzu ga shi kuma ga wannan cewa da shi ne farallar kuma amma ga abin da ya wakana eh abin da muke magana wannan ƙasar tambaye da yasu mun sun muni waya malam yaya mun tashi da sahi da ba mu labarin wata ba ka karya na karya misa ka karya tunda ka san ai akwai shekantaka ta mutum duk wanda ya san yau 29 ga wata ne kenan gobe ka'ida ka yanka karya ka nemi bari na ku ganganci kenan ka yau an kwan baka labarin rediyo kenan kamata inda gaske ne an garin alawa ya ka tambaye labarin gari ya labarin wata kakar da wuri ka'ida ya ka tambaye labari tunda ka san yau 29 ne baka labari ka san idan ka sani kenan kuna ma ya gangame kare kare kare wata mai ba ka kariya ka cika cin ka cika kariya nan daga gamle sai gangame kai gaskiya nan ci gaskiya nan muna magana dai baka ko baka labarin ne kuma ko garin yawa baka ka tambaye labari aka ce an ga wata kansa suke yi an ka samu labari sai kayin bashin ka sai ka rama daga baya shi magana ta gaskiya azumi kun kai Allah ta muke sai yace wa amma adamu jubi ala gari sahihil muqim da yace maka azumi ba wajibi ba ne a kan marar lahiya ko ku wanda ba mazabinin gida ba zama wajibi kan shi ba ma'anan bulaguro fali ƙaunihi ta'ala wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra saboda faɗar Allah subhanahu wata'ala yace wanda yake marar lahiya ne ko cikin bulaguro zai rama kididdigar yawan azumin da ya wuce shi sai ya rama a wasu kwanaki daban idan karkashin wannan za a samu mutum bai lahiya a cikin watan ramadan ko ramadan zai bai lahiya ramadan ke iya cikin ramadan ke Allah mai cikawa ko har ramadan ya kare bi warke bai mutu magana ramu azumi duk da akwai sabanin azumin da ake ramawa wasu na ga ana iya rama har ramadan wasu da dama suna ka ce abin da ake ramawa azumin nazar to ala kullu halin kuma wanda yake ne wanda yake bai lahiya bai warke ba wannan azumin da ya huce ai bai haushi ba balle ya ci arama mushi ya zo iya rashin lahiya azumi bai zama wajibi kanshi ba lokacin da ya warke ne aka bashi kwanakin ya rama kenan da ba magana a ramawa mutumin da yake rashin lahiya bai warke ba Allah bai cikawa a wannan watan ko bayan wata bai warke ba azumin daman bai zama wajibi gare shi ba sai in ya warke ne aka ba shi addata ayyamin ukhra wasu kwanaki da ba to shi bai warke ba amma wanda daga ya warke kira ba shi ne ake magana kan shi har ya mutu na wata an gani yace fa in samal maridu wal musafir ajza'ahuma duk da an yi magana azumi bai zama wajibi ba kan dan bulaguro ga mara lahiya to sai mara lahiya ya dage haka na ma ya azumi ko dan bulaguro haka na ma ya dage ya azumin shi an tabi azumi ya ci azumin sa yayi li'anna ibahata al-fitr lahum rukhsa ai da man halitta musu ne ci akai rango mene fa in akhadha bil azimati fa huwa khair dan suka dauki ƙarshen ne suka azumin su lahiri ne azumi yayi to yanzu magana da zai wa ayyuhuma afdal al-fitr am am sawm ablaguru ko mara lahiya ya azumi ko ya aji wani yin azumin a daure a azumin ko ku a sha wani ha? mene? ha? ba ga maka shi yasa cewa idan ana karatu mutum ya tsaya ya ka shuraren karatun da ake yanzu wannan bayanin da kai so ka kawo kai zurbabiya kai yanke hukumci kai azumi shi yahi hujja wa anta sumu khairul law wannan mun kanta wannan aya mun yi bayanin ta a satin wata wata darasin mun dasa nan wannan aya akan me ta zo ta zo harkon al'amarin musulunci mutum iya da dama yayi azumi ko ka iya bashi wahala sai in ciyar da miskini gamacin azumi don haka ne farkon lamari farkon musulunci da aka saba ko famashi da mukumshi da su mu wanda ya halarci azumi yanzu wata ya samu iya gida fali su mu wannan ta kawo wajibcin ɗauke wancan zaɓi to a nan ne a wancan magana ce ta da ake magana kana da dama ka yi azumi ko ka ciyas amma ku yi azumin shi yahi a can take yin azumin shi yahi amma a yanzu ha wani magana dabanci a yanzu wancan kenan magana ku azumi shi yayi ta biyo bayan lokacin da mutum ke zaɓin biyu kana iya yin abinci kuma azumi shi kenan ba ka azumi ba a can da farko ba ka azumi ba kana gida kuma irin ce da miskin da kuma ban azumi ko ko azumi amma aka hita yin azumin shi yayi a wancan zamani daga ba Allah kawo yanzu kurin duk wanda azumi ya samu yana gida dole ya azumi to yanzu magana ta dan bulaguro miki ita ce daban shi zai ga yanzu matsayin dan bulaguro a cikin bulaguro a yanzu mai magana yace in yace yace wa ayyuma afdal al fitr am sawm wanne yayi yin azumi ko ci a bulaguro ko azumin ko alƙashin lahiya misali yace in lam yajid al marid wal musafir mashaqqatan bis sawm fa sawm afdal wa in wajada mashaqqatan fal fitr afdal shi magana kenan yi kenan abin iya ga iya ga wanda mai dadi wanda mai dadi a haka wannan baka ce haka ne ai akwai inda inda ayyo ta ita yi baka ce magana da ake yi ce yayi idan mai mai bulaguro iya zabi kenan amma inda zai sha wahala a bulaguro kenan a nan ya ci shi yahi ba azumi ba inda iya mai sauƙi azumin ya azumi shi kenan abin iya an baka sauƙi ne kenan eh magana kenan an akwai wahala mana kenan an ba an ba wahala a bulaguran ba wahala kai azumi shi yahi amma an akwai wahala ka ci shi yahi duk me anan sauƙi aka ba dan adam an baka sauki kaka ba kanka wahala in wanzu me yanzu sai yanzu zai misali yanzu zai bulaguro a yanzu misali cikin mota climatize zan tafi sani yami ina damar aji azumi yanzu sai in ga in na aji azumi me wahala a cikin zanyi iya lokacin ramu ma zahin yana yana misali ko kuma misali cikin sanyi misali ake azumi zai bulaguro cikin sanyi ba matsala komi lokacin ramu cikin zahi ne wani zai gyara ne kenan in azumi tunda ne azumi ya masu sauƙin azumi da ce in yi shi cikin zahi kenan duka dai abin iyakai da kawowa abin da ya yi sauƙi ga ɗan ga mutum idan ya zamanto a yanzu yin azumin zai mun tsanani ya zai ban wahala to ana aka ce an aji in ci abinci amma azumin samfin ne sauƙi cikin kilmatizar da sauƙi ne in zai rama akwai wahala ma wajen rama wani aka ce an lokacin nan ma'ana in azumi na kenan dai abin ka yi aiki da mai sauƙi kuma magana akwai inda azumin zai yi akwai inda cin zai yi nan dan me yasa akwai masu kawo maganar wancan magana ta wasu har a samu masu cewa azumin yi kurin dole ka azumi wasu ce a aisha ita yi to sai aka aka baka zabi kurin duk wanda ya gyara ka kurin shi ne za mu ga magana kan hujjoji kan magana yace ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا فمنا الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن yace a wannan ruwa ta rahoto Abu Sallah Khudri yace muna yaki muna zuwa yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu je yaki fi Ramadan fa minna sa'im minna muftar a cikin akwai mai azumi kuma akwai wani yasha a cikin sahabbai tare ana taya tare fala yuzul muftar ala muftar fala jiru sa'im al muftar shi mai azumin bai galahi mai ci kuma shi ala muftar ala sa'im shi ma mai cin bai galahi mai azumin kowa zabi ne kana zabi kenan abin ya koma gare ka kurin a takaice kurin dama ce ta mutum kana kurin kana zabi duk wanda kai ba zargi kanka kurin a takaice illa ka ɗauki bangaren da ya sauki gare ka yace ya rauna annan man wata da kuwatan fasahan fana da laka sanan suna ga cewa wanda samu ƙarfi ya azumi wani abu ne mai kyau wa ya rauna annan man wata da da'afan wanda samu rauni fa aftara yace abinci ga zai sha wahala shi shi ma fana da laka sanan abu ne mai kyau tun da gidan ba matsala kuran wa amma adam wujubi ala al-haid wal nufsa duk can bayanin ɗan wa ko bayanin da yawa kan mas'ala shi dai a takaice bayani a kan huce maganar kurin yin azumi a bulaguro kurin Allah ba mutum zaɓi a koruwayoyi don misali a nasarar wata ranar iya cikin bulaguro ya hutu daga makka ya zo wani wuri sai samu labarin mutane sun bugu sai cai kowa sha sai aka kame abin sha a gaban kowa sha na ya sha abin sha ya da kwa azumi nan don ɗoyi don mutane sun zaka sama ma kansu wahala an yi tahiya sai ga wani ana mai inuwa ana zuwa mai ruwa ana zuwa masu ruwa ce wani mai ya ce aka ce azumi suke ya ce balhun usad wani saba Allah suke wani saba Allah da suke to wasu ya su ɗauko wannan ruwaya ya su ce azumi a bulagoro saba Allah ne akwai wasu kanu magana ya su ce azumi a bulagoro saba Allah ne suka shi kuma wannan mai sabo a nan annabi sallallahu alaihi an bugu ya ce a sha ruwa sun ki sha shin lahin su ta na zama marunali ta zama maka ruwa ka bugu kuma an ce ka sha shi ne nan lahin su ba dan ba azumin ba ne ba a sai sabo ai manzo Allah ma'ana ba ya dawo azumin inda lahin annabi ya dauko kenan anan da aka ce su sha suka kica shi lahin su dan kai kone kama wancan ruwayar ya kama hujja wai an azumi a bulaguro sabo ne a wani dalilin an ambaci sabo da su kimin umarnin a sha ruwa ba kuma sun bugu kuma manzo Allah ya sha nashi kuma ne ya karantar da mu ke idan mutum ya cikin azumi ko ka dauko azumi inda kana bulaguro kana da dama ka karya shi da rana kuma karkashin wannan abin yake muke ciki a yau misali yau ana magana bulaguro a shi abinci kana san bulaguro da sahi ya za ka kame bulaguro za ka waye gari abin da za ka waye gari da azumi don bulaguro iyayewa a je karkin ko kama kara ta barka ko mata ta ɓaci duk iyayewa ta ka ce bulaguro ya kawasa a ce abin da ya game bulaguro ya tashi ne azumi ka hutu da ne azumi ka tashi azumi kanka aji azumi idan ka shiga kar ka shiga abin hawa da ka hau ka zangal za a motsa ya ce ma a miko maka ruwa ma kamar da wani sahabi cikin sahabai haka yake sai ya hau dabba ya ji zamana ya ce kuma kuma ya sha ya ce ya harta ya shi zuke zuke yanzu ke tafiya ta kama kenan abin da ya yi mutum tashi azumin shi in ka shiga mota ka tabbatar da kuma shi kenan zuka kare azumin ka dan yawa ta yaba ta yi ba kuma ko da ka ta yi da azumin a tsakar hanya ka sha wahala abu la ka dauka da kace ka dauka mini azum ba ba wahala da ka kama azum kai can an yi nisa ka sha wahala babu ce dole ka kai a haka aji ka da maka aji ka ci azum tun ka dauko dole ka kai azum tun ka dauko ka kai shi a kana da dama ka aje ka sha a bulaguro kake kamar dan mara lafiya ne ya dauki azumi garin rana ta yi bai lahiya daga ya bugu ya da dama ya azumin sharuwa ba a ce ya karya ya karya mamu ba laifi bane eh ba laifi bane aji shi ne karya wai ba laifi bane sai ya ce da ya magana wa amma adamu jubi alal haid wa nufsa da ya magana azumi bai zama wajibi ba kan mai haila da nifasi فالحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت لم تسل ولم تصم فذلك نقصان دينها na annabi sallallahu alaihi wasallam magana lokacin da yake cewa shi bai gaba wata halitta mai ragaggen hankali mai ragaggen addini amma yanzu ta yi wasa da hankalin namiji mai hankali da hankalin kamar mace ta bai gaba halitta mai ragaggen hankali da ragaggen addini ga hankalin a rage addini a rage amma yanzu kai mai hankalin yanzu za ta gama da kai ta yi wasa da hankalin kai mai hankalin ya ce bai gaba kamar mace na shi ana wata mata ce arsu ta me ana ta ce arsu layi me raguwa hankalin namu da raguwa addinin mu ta tambaya me yasa za ce sana raguwa addini mata sana raguwa hankali annabi ya ta kai mata hujja tambaya ta gama ta hujja ya za a ce muna raguwa hankali ya ce abin da ya kawo hujjar cewa kuna da raguwa hankali ta gaba Allah subhanahu wata'ala da ya magana shaida cayi mata bi kamar cin namiji guda an tuzi dawo ma ta kila kura ɗayan ta manci ɗaya tana mata ba aka ce ba Allah ce wannan ya namiji wani shi ne raguwa hankalin namiji ɗaya mace biyu aka ce ɗayan ta manci mata zai gina a tana mata shi ne raguwa hankalin nau raguwa addinin ku ce zai mace idan tana haila tana sallah tana ce a to shi na goyon dinin yanzu namiji akwai da bai sallah ita a wata akalla kwanan ta bai sallah in ma azumi daga bata rama to wani annabi aka wannan jawabin jawabin mace ta tambaya a bata dalilin da yasa rago addinin sai ce alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum kuce dai bata shin mace idan ta hala ba ba ta sallah ba ta azumi ba to wannan shine wacce fazalaka nuksan da wannan shine nuksan diniya wannan shine rago addinin mace kenan suna da raguwa addini eh wani mutane suna suna ruguwa aka ce magana haka ya shi an san mace mai ilimi har ma a kalas daga ci premier na ci gaban maza ɗan wani magana ne magana da hankali daban hankali daban ilimi daban za ka samu malin ilimin mathematisi ne wani ilimi na musamman gare shi na musamman ko ba mu shin shi amma bangare sai gawawa ne wadda ba gawawa ne sai ga doktor ne bangaren ilimin likita ya san komi amma haka mai wayo wani bangare kaga wani injinin na bangaren gini komi amma bangaren yawa haka mai wayo ko ba yi ana yi ba kenan magana ilimi daban hankali daban an sai mutum mai ilimi kwarai ga ta yin kawai cewa kamar makuci masu ilimin ga ta ilimin kan bangaren suna ilimi a makatarin kan makatarin makwata amma ilimi wani bangaren su akwai ilimi ya kai ga sun kai ilimi amma nawa ka samu masu daga mahaukaci ya da ƙurani ko babu mahaukaci ne amma ƙurani a kan shi sai kama talawa ɗan ma mahaukaci ne har ya bugu yana hankali kenan hankali daban kuma ilimi daban nan da kenan hujja a nan sallallahu alaihi kenan ya tabbatar da mace idan tana azumi in tana haila ko nifasi ba ta sallah ba ta azumi ya ce fa'in samat alha'idu awon nufusa shi ya kaga ta an ce mara lahiya mai balago in ya darge ya azumi azumin shi ya yi amma idan mai haila ko nufasi ta yi darge ta yi azumi lamu juzu umar azumi bai ba lamu juzu umar bai ba azumi bai ba ko sun yi ko sun yi ishirwa da ko ta kishirwa ya ta rama daga baya li'anna min shurutu sawm at-tahara min al-hayd wa nifas domin sharadin azumi ya inganta sai ana cikin tsarki na haila da nifas wajibu alaihim al-qada wajibi ko ta azumin tarama an aisha radiyallahu anha qalat kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa nu'maru bi qada'i sawm wa la nu'maru bi qada'i salah aisha take cewa radiyallahu anha ruwa da imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka nasa'i abin da ke ruwa aisha take ba labarin cewa muna haila a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa numur bi qada sau ana mana umarni azumin da huce mu a cikin haila murama amma wala mun umar bi kaza sala amma sallah da ta huce mu a cikin azumi ita ba na ba mu ramata shine hujja madogara ana rama azumi mai haila da nifasi tana rama azumi amma sallah ba ta rama ina ga na za mu shiga magana sabuwa ta tsoho ko tsohuwa ko cutar da ba a warkewa irin diabetic wanda kullum ta zama chronic abin ya kai gaya ko ilisar masu cutar tumbi wanda suke ce stoma wannan cututtuka wanda suke a yau mutum bai rabuwa da su cuta ce ta yau da kullum baiwa ya sha ruwa baiwa ya ci abinci bai jimri kuma abin haka ne hakika an tabbatar ko kai ka gani ka bugu a wannan hali ne insha Allah za mu ga kenan hukuncin su yaya azumin su yake tsoho da tsohuwa da mara lahiya wadda ba a warkewa kuma za mu zo da mace mai ciki ko mai rano insha Allah a darasi na gaba Allah kai mu da mai daban sallah kenan insha Allah ranar ta insha Allah muna yawa iya sallah iya gobe sallah ba insha Allah ne ya kamata mu san insha Allahumma salli ala Muhammad dan uwa muna cikin halin da mana na wata musa addu'a Allah ya ba mu ruwa da albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صيبا نافعا نافعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحان سبحان الله سبحان يا حي يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام